أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan yammaci na Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako mako yau muna 24 ne mu yau 24 ne 24 ga watan Zulhijja hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da goma ga watan 6 2026 muna cikin suratu hud alaihi salam can baya mun tsaya kenan aya ta 64 yau insha Allah akan ta zamu tashi nan malam
أعوذ بالله من
تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود نعم الله سبحانه وتعالى كتاب يا قومي muna magana ne akan samuda wanda suke mutane annabi salih alaihi salam annabi salihu ya ce musu ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu ku bota ta mu Allah subhanahu wataala shi kadai ba ku da wani abokin babu abokin tarayya ga Allah a wajen bauta kina Allah shi kadai yake bota ta ma tauhidin Allah madaukakin sarki bayan haka nan ya musu wa'azi akan cewa lalle Allah maɗaukakin sarki ya umurce su da wasu abubuwa to daga cikinsu akwai jarabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu shi ne Allah ya kawo musu wata taguwa a matsayin jarabawa za su sha ruwa yau za ta sha ruwa gobe shi ne ce musu wa ya kaumi hazihi na ƙatullahi lakum aya ga taguwa Allah nan aya ce a gare ku kenan alama ce wanda lalle za a jaraba ku a ga cewa za ku ci jarabawa ko ba za ku ci jarabawa ba umarnin da Allah subhanahu wataala ya musu sai annabi salihu ya ce musu fazaruha kenan ku barta ta akulu min arfi ardillahi ta rika cin ma'ana kenan a ƙasa Allah ta ci arzikin Allah wala tamassuha bisu'in kada ku saheta ko kada ku taba ta kenan da wani abu wanda yake mummuna abu fa yakuzakum azabun qarib Allah subhanahu wataala yace kenan annabi salihu sai yake gaya musu in dai kuka taba wannan taguwa to shi ko Allah madaukakin sarki zai zo muku da azaba wadda take ta kusa kenan ba tare da jinkiri ba fa aqaruha kenan ba su jaraba wanda Allah ya musu ba an ce a barta to shikenan sai aka samu wani yazo soke ta fa qala tamatta'u fi darikum salasata ayyam kenan yanzu labari ya je mu annabin Allah annabi salih cewa wannan taguwa da yace su barta ta rika yawo ta ci arzikin Allah ta sha ruwa na ubangiji subhanahu wataala kawai sai suka soke ta sai ce musu to yanzu kenan lamari ya zo karshe an ba su kwana uku za su rayu tamatta'u fi darikum salasata ayyam yace zalika wa'dun ghairu makzub wannan alƙawali ne wanda ba wanda ya sai karyata shi na ce muku ni annabin Allah ne kenan annabi salih kamar yana musu bayani kun ce karya ne na ce muku ga taguwa Allah aya ce alama ce akan cewa ni annabin Allah ne in ji annabi salih shi ma wannan suka karyata ba su yarda ba to yanzu da ya ce musu wannan jinkiri da Allah ya muku kwana uku kawai aka ba ku ya ce to wannan kuma wani alkawali ne wanda babu wanda ya sai karyata shi ko da ko sun karyata su za su gani a aikace falamma ja amuruna Allah ya ce kawai ana nan kwana uku ya cika sai lamarin Allah ya zo na azaba najjayna salihan Allah ya ce sai muka tsayarta da annabi salih alaihi salam wallazina ma'ahu da wanda suke tare da shi bi rahmatin minna da rahama a gare mu inji Allah subhanahu wataala wa min khizi yawmi iz da wani walakanci da yake na wannan yini manya ne kattai ne amma Allah subhanahu wataala ya walakantar da su Allah ya maida su ba kowa ba ga sanan an halaka su a yadde to Allah sai ya kare annabin shi kuma ya kare masu imani su ba sa daga cikin wannan walakanci inna rabbaka huwal qawiyul aziz Allah subhanahu wataala lalle ne ubangijinka shine mai ƙarfi kuma Allah mabuwayi ne ba sai sai su ce ba ba sa yin abin da Allah ya ce ko kuma wannan kwana uku su ketara shi ko kuma su ce a su babu wanda ya sai musu azaba ko babu wanda ya sai kama su to Allah alqawiyyu ne Allah kuma al-aziz ga ƙarfi kuma ga buwaya wa akhadha allazina zalamu sayhatu sai kawai aka musu tsawa mana kenan da ya ce musu kwana uku za ku gani sai suke wawwangawa su rika dibawa sama ƙasa menene za a musu wata irin azaba ce to kawai sai Allah ya sa aka musu tsawa fa asbahu fi diyarihim jasimin sai ga su ayayyade kowanne ya gurfana akan gwiwar shi a cikin gidajensu Allah ya ce ka allam ya ganau fiha in ka shigo garin kai ka ce kamar jiya ba busana kamar ba su wuni ba a jiya kamar kai ka ce mutane ba su rayu ba a wannan gari da Allah ya hallaka su sai Allah ya ce ala kenan ya kai mai saurare ko kai mai karatu ka saurara da kyau inna samu da kafaru rabbahum abin da yasa Allah ya musu wannan azaba su samudawa sun kafirce ma ubangijinsu ne ala sai kuma Allah ya ce ku sake kawo hankulanku bu'dan li samud ma'ana kenan nisan rahama Allah ga waɗannan waɗanda ke samudawa ne kenan zai nuna cewa 'yan wuta ne su ta wannan ayoyi masu girma suna karantar da mu akan cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya sanya wata aya game da waɗannan mutane na annabi salihu alaihi salam shine taguwa suka ce mishi in kai annabin Allah ne sai suka diba wani katon dutse suka ce muna so taguwa ta huto daga wannan dutse da diyarta za mu yi imani da kai shi kenan annabi sali alaihissalam ya roƙi allah mu'jiza aya allah ya hudo da taguwa suna kallo da idanuwansu taguwa ta huto kuma da 'ya'yarta to lokacin kuma wasu suna tantama ana ya za a yi ya za a yi za a imani ko a ƙarshe dai suka karyata to sai kuma allah ya ce za a jaraba su yau za su sha ruwa gobe ba sa shan ruwa sai dai su sha nono rahama allah ya buɗe musu wannan taguwar in su dubu nawa ne in su miliyan nawa ne za su yi ta tatsa suna sha amma gobe su kuma za su sha ruwa kenan yau in sun sha ruwa gobe su sha nono ita ma yau in ta sha ruwa gobe ta ba su nono suka ce ai su bu sayar da wannan ba ai kawai bai yiwa wannan taguwa shine sai suka yi mutum suka taru suka yi wani tattaunawa akan cewa aka zaɓi wani matsayacin su wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a duniya in ana neman mafi tsiyata wanda yi kowa rashin albarka to shi wannan mutum yana ciki wasu malamai suka ce sunan shi kuddaru kawai shi ne ya ce ni zan soke ta ita wannan taguwa ni zan kashe ta izin ba su ashikaha lokacin da ake allah kyan labari lokacin da suka aika mafi shikaya ashikaha kenan mafi zama dan ta'adda a lalata ko kuma a rashin mutunci babu kamar shi sai aka ce kai za ka je ka soke wannan taguwa to kaga kenan Allah subhanahu wataala sai ya hallaka su dalilin mi sun taba ayar da Allah ya kawo kuma Allah ya ba su kwana uku kuma a kwana uku nan ba su sha ba wanda yake nuna mana cewa lalle lamarin Allah gaskiya ne a ƙarshe da Allah yake cewa ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud wannan izina ne ga duk mai imani kada ka sake kai aikin kafirci ko kuma kafirci ya birge ka ko kuma kafirai da irin aikatan da la ta muddanna ya ka ila matana bihi azwajan zaharatul hayatid dunya kakka daga kallon abin da suke ciki na ni'ima ne na jin dadi ne na menene da halin da kake ciki in dai kai mai imani ne to ka tabbatar da cewa Allah ya baka komi ko da ko kai ne mafi talauci a duniya to in dai kana da imani ka imani da Allah ka imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ka tabbatar da cewa Allah ya baka komi Allah ya maka komi koda ko baka da komi shine Allah ya ce ala inna samuda kafaru rabbahum kafirce ma ubangiji ashe yana sa mutun ya samu azaba Allah du al'umma ko kuma jama'a idan suka kafirce ma Allah Allah ya shimura dokokin shi sai kawai kowa yayi ko in kula kuma bayan haka nan ake ta'addanci da dokokin ubangiji subhanahu wataala kuma kowa ya kyale babu al'amur bil ma'arufi babu annahi al-munkar babu umarni da mai kyau babu hana mummuna to wannan al'ummar ba wai samudawa kadai ba ko da ko yau ko gobe to Allah sai ya mata azaba shine kuma Allah ya ce ala budan li samud wannan ana magana ne ga cewa rahama ubangiji subhanahu wataala za ta yi nisa ga duk mutumin da ya zamanto ya kafirce ma Allah baya bin dokokin annabin da Allah ya aiko mishi abin da ya ga dama yake yi to Allah zai janye duk wata albarka a tare da shi yana za a ga mutum yana da mulki babu albarka ko mutum yana da kudi babu albarka ko mutum yana da ilimi amma ilimi babu albarka kai ka ce masalar himar ya hamilu asfara shi bai amfanar da kanshi ba ko bai amfanar da wani ba in kudi ne haka an mulki ne to wannan daga cikin alamar cewa Allah ya zare albarka a ciki a rayuwar mutum yau da yake ta yau da gobe za ka samu wani yayin shekara ɗari amma shekara ɗari ce marasa albarka wani yayin shekara ashirin talatin za ka cewa ya kere shi wajen albarka da kuma aikata aiki mai kyau shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum man tala umruhu wa hasanu amalu mafi alherin ku shine wanda aikin shi shekarun shi suka yi kyau kuma aikin shi ya daidaita ga shekaru masu nisa ga kuma aiki mai kyau to sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan shine mafi alheri shine mafi albarka na'am wala qad ja'at rusuluna wala qad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salama qala salamun fama labisa an ja'a bi idlin hadith فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أعلم وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد na'am Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala qad ja'at rusuluna ibrahim yanzu kenan annabi salihu alaihi salam da shi da mutanen shi samudawa labarin su ya wuce yanda muka ji na adawa yanda muka ji na mutanen annabi nuhu alaihi salam Allah ce kuma sai ga annabi ibrahim annabi ibrahim alaihi salam sai baki na ubangiji subhanahu wataala suka zo mushi da bushra shine da albishir walaqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salama sai suka mushi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah qala salam shi ma yace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh fama labisa an ja'a bi ijlin hanis ana nan ba ida tantance cewa daga ina kuke kusuwa ne ne kawai annabi ibrahim sai sulale ya je ya kawo dan maraki a gashe ijilin hanis mana kenan tarbin bako falamma ra'a aidiyahum to zai zo sai aji abinci ana ta hira ana ta zance ya ga babu wanda ya alamar ci yana a lokacin bai bayyana a gare shi ba cewa mala'iku ne inda su ba sa ci ba sa sha mala'iku ne suka zo mushi da siffar ɗiyan adam la tasilu ilaihim ilaihi na kirahun da ya ga hannunsu bai kai zuwa ga abincin ba to sai wani abu ya shiga zuciya annabi ibrahim alaihissalam wa aujasa minhum khifa to yanzu ya hawa da tsoronsu yana yana tsammani ko kuma mugayen baki ne ka yi bako ka kama shi ruwa ka kama shi abinci kaga babu ruwan shi da abincinka babu ruwan shi da ruwan da ka kawo to kaga kenan za ka dan sa wani abu zuciyarka to haka na ibrahim alaihissalam lokacin da suka nura annabi ibrahim alaihissalam yana ya dan ya dan yi baya baya game da su qalu la takhaf sai suka ce mishi ya annabi ibrahim kada ka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut kenan kaman an datse magana a magana ce sananniya cewa kenan mu annabawan Allah ne Allah ya aiko mu kuma ma za mu wuce ne zuwa ga mutanen annabi lut alaihissalam wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat lokacin da suke hira mu annabawan Allah ne Allah ya aiko mu ne zamu je mutanen annabi lutu alayhi salam ga irin aikin da suke zamu halaka su zamu yi kaza mata ta annabi Ibrahim alayhi salam tana nan tare da su qa'imatan tana tsaye qa'imatun fadahikat sai ta yi jinin haila fasara wasu malamai ko kuma sai ta yi dariya dalilin mi fa basharnaha bi ishaq kina aka mata albishiri cewa kenan abin da ya sa suka biyo wajen annabi ibrahim a.s. albishiri ne za su mushi cewa allah zai arzita shi da ɗaya ya jima annabi ibrahim a.s. bai samu karuwa ba kuma ga matar shi suna zamne har suka tsoha to shine allah ba mu labari tun farkon ayan wala qad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra to shikenan fa basharnaha bi ishaqa sai muka ce ke mata annabi ibrahim zaki aihida sunan shi ishaq kun ga kenan yi da gamawa kafin a ihe shi ma ka dauki ciki tun an samu shi suna ishaq wa min wara ishaq yaqub kuma aka ce shi wannan ishaqan da ne mai albarka bayan shi ma kuma sai ya aihu kenan zuriya ba za ta tsaya ba anan kenan yanzu za a samu zuriya har ila abadin abad kuma kun ga annabi yaqub alayhi salam ai shine baban yahudawa shine isra'il to Allah ya ba su labari a wannan lokacin kuma kai tsaye qalat ya wailata a alidu to kaga lamarin dan adam shi aikin ubangiji subhanahu wataala daban yake kuma aikin dan adam shi a tunanin shi akwai abin da yake yiwa akwai da baya yiwa tsofaffi wanda suka kai shekara kusan a ce 60 ko kuma a ce shekara 80 ko shekara 100 kaga dai da wuya a ce sun aihu to shikenan sai aka zo aka ce da ke da mijinki tsofaffi za ku aihu to shine sai ta yi mamaki ta ce ya yanzu ni a alidu zan aihu wa ana ajuzun ya ce gani na zama tsohe-tsohe na tsoha wa haza ba ali sheikha kuma shi ma mijin na ya tsoha ya zama sheikh inna haza da shehu na ajib sai take ce ma wannan annabawa na allah kai wannan abin da akwai abin mamaki to kaga kenan so da yawa shi allah maɗaukakin sarki so da yawa yakan kawo ayan shi ne inda za a yi mamaki shi wannan mamakin ba ka yi mamaki ba ne ka ji abin mamaki a so da ake ka ƙara imani da girman Allah kasancewa Allah yana iya aikata komi kuma Allah a lokacin da yake so yake abin da ya ga dama subhanahu wata'ala mai amsar da suka bata ƙalu sai suka ce a ta'adabina min amrillah yanzu ke baiwa Allah zaki mamaki ne ko kuma kina mamaki ne lamarin Allah ai shi Allah subhanahu wataala yana abin da ya ga dama ne kuma rahmatullahi wannan da da za a baki na ishaq rahma Allah ce wa barakatuhu alaikum ahlal baiti kuma albarka Allah subhanahu wataala ne Allah ya yi ma wannan gida na annabi Ibrahim alayhi salam innahu hamidun majid lalle shi Allah abun godiya ne kuma Allah abin yabo ne yana kaga wannan shine albishiri da Allah subhanahu wataala ayyako da annabawa nashi ko kuma mu ce manzannin shi mala'iku ne amma suka zo da siffa ta dan adam dan su karantar da an mutane ko kuma su nuna wa annabi Ibrahim alayhis salam su mushi albishiri daga nan kuma za su zarce zuwa ga mutanen annabi Lutu irin aikin da su aikata mara kyau Allah zai yi musu azaba to daga cikin akwai abin da malamai suke kawo hujja fa zahikat fa basharraha bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub wanda ake ce mazabihullah wane ne Allah ya ce ma annabi ibrahim ya yanka shi bayan ya yarda yayi komi sai aka aiko da kuma rago aka ce a shi kenan shi annabi ibrahim ya cika abinda Allah ya umarce shi da shi shi ma dan ya cika to shine wasu malamai suka ji shine annabi ishaqa alayhi salam to wannan aya malai ta basharna bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub daidai wannan gaba sai imam ibn kasir yake cewa wannan dalili ne akan cewa shi annabi ishaq ba shi bane Allah ya umarni a yanka shine annabi isma'il alayhi salam wanda zai zo daga can baya saboda shi annabi ishaq an yi umarnin cewa zai aihu kenan tun kafin a aihe shi ma aka ba su labarin cewa zai girma zai iyali kuma shi ma zai aihu to sai suka ce wannan dalili ne akan cewa ba shi bane Allah subhanahu wataala ya ce annabi ibrahim alayhi salam ya yanka shi wanda Allah ya ce ya yanka shi zabihullah shine Isma'il annabi Isma'il alayhi salam malai ce kuma wahaza min ahsan istidlal yace wannan yana daga cikin kawo hujja wanda yake mai kyau to wadatta da tace qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykha imam bin kasir sai yace haka qauluha fi hadhihi al-aya hukiya an kawo hikayen magana ta a cikin wannan ayar كما حكي فعلها في الآية الأخرى قالت يا ويلتا أعالد وأنا أجوز أصوات الزاريات سي الله سبحانه وتعالى وملاوالة فأقبلت تمرأته في سرة فسكت وجهها وقالت أجوز أقيم lokacin da ta ji labari cewa zaki aihu zaki samu da ana ibrahim zaka samu karuwa to matar shi sai ta zo da gudu tana kururuwa na jin daɗi tace kuma tana mamaki yanzu ni zan aihu kuma ga mijina tsoho to shine Allah subhanahu wataala sai ba cewa wannan mala'iku suka ba ta amsa qalu atajamina min amrillah shine sai malai ba imam bakasir sai yace qalatil mala'ikatu laha sai mala'iku suka ce mata la ta'jabi min amrillah kada ki mamaki game da lamarin ubangiji subhanahu wataala fa innahu iza arada shay'an fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun in Allah ya niyya kawai cewa ne yake kasance sai kasance yana a wajenki ne abin mamaki ko kuma a wajen dan adam a tsarin dan adam bai yiwuwa to amma Allah shi yana sa irin wannan shine Allah ya bamu labari inna masala Isa inda Allah ka masala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kun ga in mutai dibi lamarin annabi Adam alayhi salam akwai abin mamaki babu uwa babu uba in mutai zo gangaro diba lamarin annabi Isa alayhi salam zai ga abin mamaki ga mamman shi amma bai da uba kuma Allah ya yi ta kuma ita kadai to haka shi ma wannan lamari na annabi Ibrahim a.s. ya tsuha matan shi ta tsuha to Allah ne ke lamarin shi ya ce fala ta'ajabi min haza wa in kunti ajuzan aqima kada ki mamaki ko da dattijuwa ce ke kuma ƙari da latijantaka kuma ita dama aqima ce ba ta aihuwa kenan can dama in dama yarinya ce karama to dama ita tana daga cikin wanda Allah bai kaddari za ta aihu ba to ga tsoha ga kuma cewa bakarariya ce amma sai da Allah ya ba su ma'ana karuwa to yace kada ki mamakin wannan yace wa ba'alaki shaykhan kabira kuma ga mijin ki shegi ne babba ya girma shekaru sun kai mishi fa inna Allah ala ma yasha'u qadir Allah subhanahu wata'ala akan abin da ya ga dama yake mai iko rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid malaci ai huwal hamidu fi jami'i af'alihi wa aqwali shi Allah abun godiya ne da duk aikin da yake yi shi saka gode ma Allah a kowane lokaci za ga Allah ya yi wani abu kana tsammanin kamar ba daidai bane ko kuma kamar sharri ne a gare ka ba alheri bane a gare ka amma yau da gobe sai ta nuna maka cewa ashe wannan abin da ka kiya da Allah ya bar maka shi shi yanzu ya zama alheri amma inda Allah a wancan lokacin da kake son wani abu in ya baka shi zai zamanto matsala kuma zai zamanto ma'ana rashin albarka a tare da kai to Allah yake tsara maka musamman bawan Allah na gari mai mai da lamari zuwa ga Allah almunib wanda yake addu'a kullum shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya addu'a to ba ta faduwa banza ko Allah ya biya maka bukata kai tsaye abinda kake so kenan ko kuma Allah subhanahu wataala ya jinkirta maka a gobe kiyama sai a nuna maka wani dimbin lada sai a ce wani dalilin addu'a da kake yi ko kuma Allah ya maka canji kai kullun addu'a ka Allah ba ni kudi Allah ba ni kudi Allah ba ni kudi to sai Allah ya hana ka kudi amma sai ya baka lafiya lahiyar da inda Allah zai dora maka rashin lahiya inda za baka miliyan dubu miliyan malala sai wannan rashin lahiya ta cinye ko kuma ga kudin amma babu lahiya babu amfani to sai Allah ya baka lahiya kai kuma har yanzu gani kake da saura kuma Allah bai maka ba to wannan rahama Allah subhanahu wataala tana faruwa ne ga bawon shi wanda yake nagari ko ba kowane abu bane kada ka tada hankalinka in dai kana da lamarinka kame da lamarinka zuwa ga ubangiji subhanahu wataala in kaga wani abu ya tsaya baka so baka so baka so amma abin ya dawwama Allah ya bar maka shi kuma kullun kana addu'a kullun kana iso zuwa ga ubangiji to kada ka tada hankalinka tana wannan shine mafi alheri a gare ka wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kai a zahirin ka kalla alheri to amma batinin sharri ne to sai Allah ya hana ka kai bawon shi na wanda yake nagari kuma Allah ya ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah ya san abu ko ba ku sani ba wani ya ce mota mota to tayi motar nan ka hauta zuwa gari kaza zaka yi accident ka mutu ta zama to ajali to shikenan sai Allah ya hana ka mota kaga kenan an kare ka a mulki mulki mulki in ka hawo mulkin ta zai zama to ajalin ka ko kuma shine zai sa ka aikata wani aikin da ba za ka samu gidan aljanna ba ko kuma ilimi ilimi ko ya'ya'ya ko kuma mata nake so aure zan yi kaza zan yi to Allah subhanahu wataala zai tsara maka wasu abubuwa kai a gare ka ba alheri bane to amma Allah kuma ya nufaci wannan abin ya zama to mai kyau kuma daga cikin darasi babba wanda zamu dauka anan shine kada mutun ya ce kasar dan adam sai ya ce abu kaza bai yiwuwa to abinda ake so ga mai imani ya mai da lamari zuwa ga Allah musamman wani idan rashin lahiya ta kai mishi kawai na gana a shi kawai sai dai kabari irin cututtukan nan da za a ce cuta kaza ba a warkewa cuta kaza diabetes wane ne tension ba a warkewa ba a kaza ba a kaza to wanda duka lamarin Allah yanda ka san idan mutum ya tsuwa ya kai shekara 100 bai aihuwa macen da daman tun tana yarinya ba ta aihuwa balle kuma ta kai shekara 100 kuma Allah ya sa ta aihu to ka sa a kanka ko da cutar da ba a warkewa Allah ya ga dama sai ya warkar da kai daman waye ce ba warkewa likita ne shi ko likita ilimi ne na zahiri in ya diba kaza da kaza da kaza ilimi gaskiya ne kaza da kaza da kaza ne abubuwan ka sun lalace to amma Allah ya sabanta su ya zamanto da hantarka da zuciyarka da fankariya da waye wanda ake ita ce ta diabetes in ta lalace mai mai da abubuwa to sai Allah ya mai da maka sabo ya maka na yaro karami to kaga duka rahama al-ubangiji ce kada mutum ya mai da mutum ya yanke kamna la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a malamai daga cikin tarihi da suke badawa akwai wata mace a turai take da irin kansar shuka kansar in ya kai kansar in ya nuna to ko likitoci ba sa tabawa saboda tana waye zaman to ajali shi dai sai dai a rika lallabawa ana shan magani ana lallabawa to wannan mace sai wani ya ba ta shawara daga cikin musulmai cewa ta biya umara mana ta je ta sha ruwan zanzam tunda Allah subhanahu wataala akan halishin manzo Allah manzo Allah ke labari cewa lima shuriba ma'u zanzam in dai mutun ya sha ruwan zanzam to dukkan abin da ka sha dan shi dan ka samu kudi dan ka samu lafiya dan ka samu abu kaza dan ka samu albarka to in in ka daga niyya mai kyau ka sha to kawai Allah zai baka lafiya to wannan macen haka tai kawai ta tare a can take shan ruwan zanzam take jin dai jikinta tana samun tahassun tana samun ma'ana waraka da aka ji aka diba babu Allah ya warkar da ita Allah ya bata lafiya to kaga wannan rashin ba a so mutum ya sakankance kawai ce a mu shikenan a yi mu kawai mun mutu wani labari ne likita zai bashi cuta ka zagare ka kawai sai ce a ni na mutu wannan tunanin zai kashe shi ba wai wani ma tana wa kuskure ne likita yayi tana wa in aka sake dibawa sai a ce a wannan cuta ai da mun kuskure ne nawa aka musu haka to amma mutum sai ya ce a mu shikenan a mana aikin mana aikin gafara mu kuma na aikin gafara lokacin mu yayi to kaga wannan sarewa ba na mai imani bane Allah shi yake abin da ya kaga dama abin da ya kamata ka riko da sababi in kai riko da sababi to duk abin da zai faru lamarin ubangiji ne subhanahu wataala babu abin da ya gagara ubangiji madaukakin sarki dan adam ne yake ganin kaman kaza zai faru kaza ba zai faru ba kaza ana warkewa kaza ba a warkewa kame da lamari zuwa ga Allah babu ma kaman mutun ya dukufa addu'a ga Allah subhanahu wataala kuma ya bita da sadaka saboda ita ce mai yaye wata musiba wani bala'i da yake tare da kai lalle tabbas irin wani kyauta ko wani sadaka ko wani abu kaza to Allah subhanahu wataala sai ga yana ture ma mutum irin waɗannan abubuwa to bai dace ba mai imani ya ce a shi shikenan Allah ba zai yi ba ko kuma Allah ba zai mushi ba Allah subhanahu wataala ya ce kul ya ibadal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ba a so mutum ya yanke kamna kawai kame da lamari zuwa ga Allah ka roƙi ubangiji subhanahu wata'ala amma da yaqini in ka sa a zuciyarka ba zai yi ba to Allah ba zai maka kenan baka da yaqini in ka sa wannan adda karama ce ko kuma wannan abin da muke yi ba ai yanka ba ba ai baka za ba ai baka za ba a sha wahala ba Allah bai karba to sai Allah ya kyale ka da tunaninka da kuma dubararka to shi dan adam mai imani kullun so ake kai mai da lamari zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala yace fi yace kuma mahmudun mumajjadun fi sifatihi wa zati kana innahu hamidun majid shi Allah subhanahu wataala abin yabo ne kuma Allah abin ma'ana majjadawa ne ya kamata a girmama Allah muga girman Allah subhanahu wataala wa fi anfusikum afala tubsiru babba aya shine ka kalli kanka yanda Allah yi ka yanda Allah ya duniyar nan kake rayuwa yanda Allah ya abubuwa na mamaki daban-daban to wannan zai kara zai sa maka ka kara imani kuma ka mai da lamari zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala na'am
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود نعم الله سبحانه وتعالى سيجي فلما ذهب عن إبراهيم الروع أن إبراهيم lokacin da suka ce mu annabawan Allah ne mu ba ma cin abinci ba ma kaza suka mashi albishiri zaka samu ishaqa bayan ishaqa ga yaqub zaka samu jika kina zaka samu jikokin jikoki to shikenan annabi ibrahim alayhi salam yanzu sai wannan dan tsoro tsoro sai tafi dan abin da yake ji cewa waɗannan mutanen kada a je ko baki ne mugaye kasu cutar da shi to irin bayani da ya faru tsakaninsu zahaba an ibrahim ar-raw'u waja'atuhu al-bushra kuma ga albishiri da aka mishi sai ya ƙara nutsuwa akan cewa lalle waɗannan daga wajen Allah suke subhanahu wata'ala yujadiluna fi qaumi lut to yanzu kenan annabi Ibrahim ya ga lamarin shi ya ƙare ya san komi mutanen kirki ne annabawan Allah manzannin Allah ne su za su wuce to yanzu kuma lokacin da suka bashi labari cewa inna ursilna ila qaumi lut to sai yake ce musu to takaka yanzu za ku je ku kashe gari gari da akwai annabawan Allah a ciki akwai annabi Lut yujadiluna fi qaumi Lut su suna ce mishi a'a ba duka zamu kashe ba wanda suka yi sabo shi kuma na cewa a'a kenan annabi Ibrahim alayhis salam yana jin abin da zai je ya faru ga mutanen annabi Lut alayhis salam sai suka ce inna ibrahima la halimun awwahum munib Allah subhanahu wataala ce lalle shi annabi Ibrahim alayhis salam mutun ne halim halim shine mutun kace ko mai hakuri ko kuma irin mutum mai bala'in tausayi awahun kuma mutum ne mai mai da lamari zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala munib duk abin da ya same shi shi ma lamarin shi zuwa ga Allah to kenan wannan tausayi nashi annabi ibrahim alayhis salam shine ke tausaya wa mutanen annabi lut alayhis salam kada ku je man ku bar su mana ku yi hakuri to su kuma suka tayi dalilna fi qaumi lut ya ibrahim a'rid an haza kenan suka ce ibrahim wannan lamari ya kamata ka bar shi kenan lamari na ubangiji umarni ne Allah ya aiko mu da shi kenan ya Ibrahim ka kauda kai game da wannan zance na annabi Lutu alaihi salam da shi da mutanen shi innahu qad jaa amru rabbik umarni na ubangijinka ya zo kenan an riga an kare Allah ya turo su kuje ku hallaka su kuje ku kashe su irin abubuwan da suke yi tunda annabi lutu ya musu wa'azi da sahi ya musu da mayace ya hana su duk abubuwa na cewa su hau hanya ya musu wa innahum atihim azabun ghairu mardud lalle ne tabbas zai zo musu azaba kuma ba a ture ta ba a komawa baya Allah ya yi umarni to wannan umarni na Allah dole sai an cika shi imam bin kasir yake ta yukbiru Allah ta'ala an ibrahim alayhi salam annahu lamma dhahaba anhu ra'u Allah kyau labarin annabi Ibrahim lokacin da wannan tsoro ya bar shi wa huwa min au ma aujasa min al malaikati khifatan hina lam yaakulu wa yashrabu lokacin da mala'ikun da suka zo a siffar ɗiyan adam ya ba su abinci annabi Ibrahim ya ga basu ci abinci ba to shikenan sai wani tsoro ya zo ya shige shi sai su yake ce musu atahlikuna qaryatan fiha 300 mu'min yake ce ma mutanen mutanen annabi lutuwa sun kai kusan mutum 300 yake ce mala'iku ta kaga za ku je ku kashe wannan mutanen ku je ku hallaka su kalula sai suka ce a'a mu ba zuwa za mu hallaka su gaba ɗaya ba kala sai annabi ibrahim ya sake ce musu afatahalikuna qaryatan fiha mi'ata mu'min yace yanzu za ku je ku karya ku kashe mutane wanda a cikin su an samu mumuni sun kusa 200 kalula sai suka ci hatta balaga kamsa har sai da annabi ibrahim ya zo mutum biyar yace da wane da wane da wane suna cikin garin ya shine ke ce musu inna fiha luta sai suka ce mushi qalu nahnu a'lamu biman fiha ai akwai annabi lutu a garin inji annabi ibrahim yake ga mala'iku sai mala'ikun suka ce a ai annabi ibrahim mu mun yi ka sanin su wane ne a garin kenan idan Allah zai halaka masu zunubi ne kawai wanda abun bai shahe su ba masu imani abun ba zai shahe su ba kala sai suka ce ya ce musu a ra'aita kun in kana fi harajulun wahidun musulmin a tahulikuna ha ya ce musu yanzu wannan gari da za ku nan na bilut alaihissalam inda za a ce a kurumuni guda kwara daya za ku hallaka garin kalula sai suka ce mashi a'a kala ibrahim alaihissalam inna fiha luta kalu nahnu a'lamu biman fiha lalunajjiyannahu wa ahlihi illa mar'atahu kanat min al-gabirin kenan matar shi tana daga cikin wanda ba su imani ba kuma wannan lalataccen aiki da suke yi ita ma tana daga cikin waɗanda suke shuni akan aikata wannan aiki wa sakata anhum wa tama'annat nafsu annabi ibrahim alayhis salam da yaji labarin da suka bada cewa annabi lutu banda shi za a halaka wanda ya imani koda guda ne banda shi za a halaka annabi ibrahim alayhis salam sai ya samu nutsuwa قال سيتي إن إبراهيم لحليم أواه منيب أن إبراهيم عليه السلام yana daga cikin siffofin shi mutum ne mai haƙuri mutum ne mai juriya mutum ne mai neman lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan gaba Allah ne da kanshi subhanahu wataala ya yabi annabi Ibrahim alayhi salam madahun li Ibrahim bi hadhihi sifatil jamila mala yace Allah subhanahu wataala ya yabi annabi ibrahim da wannan sufofi wanda suke masu kyau wa qad taqaddama tafsiruha wa qawluhu ta'ala ya ibrahim a'rid an hadha innahu qad ja'a amru rabbik sai mala yake cewa ai annahu qad nafaza fihi alqada kenan lamarin Allah ya riga ya wuce an doka kawai an bada umarni wa haqqat alaihim alkalima bil halaki kuma haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa su yanzu kawai halaka su zai وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين kuma Allah subhanahu wataala zai guda musu narkon azabar shi wanda ba a maida ta ga duk wanda suka zamanto mutane ne azzalimai wanda suka sa'a ma annabin da Allah ya aiko da kuma Allah subhanahu wataala kenan shine abin da ya faru ga annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da ya ji waraka komai ya zo daidai lamarin shi yayi daidai labari ya tabbata cewa waɗannan ba mugaye bane to shi ne sai musu magana game da mutanen annabi lutu alaihissalam na
ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وذاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قوم كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخفون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد yake ce falamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim kenan zuwan nan manzannin da Allah subhanahu wataala ya aiko su mala'iku ne a siffar mutane sun gama abin da ya kamata su gama gidan annabi Ibrahim alayhi salam yanzu shikenan sun wuce wajen annabi Lut alayhi salam shine walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim annabi Lut alayhi salam sai ya samu damuwa tunda ya san irin abin da mutanen suke aikatawa suna aikata aikin luwaɗi su kuma waɗannan sai suka zo a siffin wasu samari kyawawa mala'iku ne ga sanan zarata masu kyau samari to shi kenan yanzu suna ganin kawai a aikin da suke aikatawa yanzu sun samu baki to shi ko annabi lutu alaihi salam ya shiga cikin damuwa to yanzu ya zai ya za a iya kare su ga waɗannan mutane wa za bihim zar'an kawai ya shiga damuwa ya zai ina zai shiga ina zai fita wa kala haza yawmun asib yace babu yace kai yau ina cikin wani yini wanda ke mai bala'in damuwa ko mai wahala waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilai su ko mutanen su kawai suna jin labari ayi annabi lutu yayi baki kawai sai suka zo yuhra'una suna gaugawa wai kai kai ka ce kamar wani kayan kirki wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at Allah ya ce kahin nan dama mummunan aiki suke aikatawa shine aikin luwati qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum annabi lut alayhi salam yake musu wa'azi ya ku mutane na wannan aiki da kuke aikata bai kamata ba kuma waɗannan baki na ne waɗannan baki ne kada ku walakanta ni a gaban su ai ya kamata ku je man ku samu diya mata sun yi zamantowa tsarki a gare ku yanda Allah ya tsara ayi sadaki ayi aure ayi kaza ayi kaza amma duka wannan kuka bar shi kuka zo kuka aikata aiki mara kyau fattaqullaha ku ji tsoron Allah yana musu wazi yace kuma wala tukhzuni fi dhaifi dan Allah kada ku walakantar da ni game da wannan baki nawa yace alaysa minkum rajulun rashid yanzu a cikin ku ba za samu mai hankali ba ba za samu mai tunani ba wanda zai tunanin cewa wannan aiki da ake yi aiki ne wanda bai dace ba kuma koma ana yi can ciki tsakaninku junanku a boye to yin saka za ku zo ma baki kalu sai suka ce laƙad alimta malana fi banatika min haƙƙin suka ce mu ina ruwanmu da mata kai ka sani annabi lutu mu ba mu ruwanmu da mata da maza muke abinda muke aikata ya zabilla suka ce wa innaka la ta'lamu ma nurid kuma ka san abinda muke so yanan kawai ka ba mu su mu je mu aikata abinda zamu iya zabilla to shine annabi lutu alaihi salam ya shiga cikin damuwa sai malaka ta yukbiru Allah ta'ala an qudumul malaika ba'da ma'alamu Ibrahimu bi halakihim lokacin da suka zo garin daman shi tuntuni annabi Ibrahim alayhi salam kenan wanda suke baya can sun san cewa an zo halaka su ne amma su suke wannan manganu fantalaqu min indihi fa atawu lutan alayhi salam suka bar wajen annabi Ibrahim sai suka zo ma annabi lutu alayhi salam wa hum fi ajmal sura mala yace mutane ne kyawawa takunu ala hay'ati shabin hasanul wujuh kuma suka kasance samari ne masu kyan huska duka wani daga cikin jarabawan da Allah yake musu kenan Allah zai tattara su kuma Allah zai hallaka su gaba daya ibtila'an min Allah wannan Allah ya musu ne haka dan jarabawa faja'ahu sha'annuhum wa daqat nafsuhu bisababihim kaw annabi nuhu sai annabi lutu alayhi salam ya shiga cikin damuwa kamar idan wani abu ya same ka babu ga babu baya ko babu wanda zaka kai ma shawara ko babu wanda zai taya ka shi a garin kusan shi kadai ne sai yan kadan hatta a gidan shi matar shi matana daga cikin wanda ko da an yi baki ko kuma an samu wasu ita ma za ta rika shunawa kenan kaga yanzu ta kaka ta ina zai fito musu to wannan shine wa qala hadha yawmun asib hulan abbas sai ke cewa shadidun bala'uhu wannan wuni babu yuni wanda ya kai shi bala'i wanda ke mai tsanani wa zalika annahu alima annahu sayudafa'u anhum wa yashqu alaihi zalika shi annabi lut alaihi salam ya san cewa zai kare su to amma bai iya mutanen gari ne gaba daya kai kuma kai kadai ko kuma ku biyu ko ku uku idan kaga babu wanda zai da babu wanda zai da su imam qatada sai kace annahum atawhu wa huwa fi ardin lahu fatadayyuhu sun zo mushi yana wani wuri sai suka zamanto baki a gare shi fantalaka amamahum wa qala lahum fi sana'i at-tariqi kal ma'rad lahum bi an yansarifu an ma a'lamu ala wajhi al-ardi ahlul baladi akhbas min haula kawai yana tahiya kayan ma su zo gida wannan yazo wannan yazo sun fara taruwa sai ke ba su labari yake cewa wannan mutane da kuke gani ni da a sararin duniya ban san wasu mutane ba wanda suka kai su a kazamta a lalaci ya ce ahal baladin akhbasu min haulai sun mamasha kalilan sannan kuma sai ɗan yi gaba suna kare su su so suke dole sai sun amshi wannan baki sun ma'ada zalika alaihim hatta karrarahu arba marratin sai da annabi lutu alaihi salam yake karrarawa yana so ya nuna musu cewa waɗannan mutanen ga irin aikin da suke aikata duk da cewa bai huto baki da baki ba to amma shi bai san annabawan Allah bane wa qad kanu amaru Allah ya hulikuhum hatta yashhadu alaihim nabiyuhum bizalik mala sai ke cewa su kuma an yi umarnin cewa mala'iku kamar Allah ya ce musu in kuka tafi garin kar ku hallaka su sai annabin su yayi sheda akan cewa lalle ga irin aikin da suke aikatawa to wannan ya zamanto babban hujja ce akan cewa Allah ya kama su da laihin da suke aikata Imam Suddi yake cewa kharajatul malaikatu min inda Ibrahim nahu qaryatu Lut bayan da suka fito malaiku daga wajen Annabi Ibrahim zuwa wani kauye na Annabi Lut yace naharu suddum nisfun nahari walaqau bint lutin tastaqi yace labari sai suka samu diya Annabi Lut tana shayar da ruwa faƙalu sai suka ce ya jariya ya ke wance halmin manzilin wani gida ne ya kamata mu je mu sabka faƙala sai ta ce makanukun hatta a tikun sai ta ce ku tsaya a nan kenan suna magana da ɗiya annabi lutu alaihissalam ku tsaya a nan zan je in zo muku da labari wa farakata alaihim min qaumiha fa'atat abaha sai ta zo wajen babanta faƙala sai ta ce ya abata adruku fatayanan ala babil madina suka ce na ga wasu mazafa su wasu samari sun zo ga sunan a kofar gari za su zo ma ra'aitu wujuha qaumin ahsana minhum la ya'khuzuhum qaumuk yace ce kenan kada mutanen ka sarke su ko mutane ne kyawawa ya kamata ka tai wajen su to shikenan annabi lutu alayhi salam sai je ya sabke su so su kuma sai suka zo yuhura'una alayhi yuhura'una bi ma'ana yusri'una wai harwiluna min farhihim bizalika wai abin ya zamanto ma kaman jin dadi in mutum ya ga abin da yake so abin da yake kauna ya je da gudu to haka suke yi Allah subhanahu wataala ya so ya kama su da hujja wa min qabli kanu ya'maluna sayi'at ay lam yanzil hadha malaki cha wannan bai sabka a gare su ba hatta ukuzu har sai da kama su ala zalikal hali akan wannan halin da suke haka kenan Allah yana kama su ne da hujja qala ya qaumi haula ibanati hunna tahar lakum ga iyana mana kaga kenan yanzu anan mala'iku suna ji ga mutanen nashi kuma gashi annabi lut kenan za su yi shari'a shi yasa imam suddi sai bayanin cewa Allah da ya aiko su yace in annabin su yi sheda aka abin da suke kawo ku halaka su yace qala ya qaumi haula ibanati hunna tahar lakum yace kuma wala watazaruha eh ai lam yanzil haza min jiddukum yace wannan aiki da kuke aikatawa kakannin kakanni babu shi shine wata aya Allah subhanahu wataala yake ma sabaqakum biha ahadun min alalamin duk duniya tunda Allah ya duniya daga annabi daga annabi nuhu annabi adam alayhi salam zuwa annabi nuhu zuwa annabawan Allah mutane kala kala sun yi sun wuce amma irin wannan kazamin aiki bai faru ba sai ga waɗannan mutane na annabi lut alayhi salam aiki ne wanda yake su suka fara shi a saman duniya kuma aiki ne kazamta amma yanzu aliyazan billah yanda dan adam ya ci gaba a garin matsayin shi ci gaba na mai haƙa rijiya ko yana ganin ci gaba ne yanci ne kowa ya abin da ya ga dama a takara aihuwar kama ko ka zama namiji ko ka zama mace duk ɗaya ne ko ka armi namiji ko ka armi mace ko mace ta armi mace ko namiji armi mace wai yanci ne har dinkin duniya duka akwai dokoki wannan ba a takura musu in ka ce ma abin da suke ba daidai bane sai kai kaso kaza har kenan lalaci ya kai lalaci dan adam har ya rikita ya zama dabba in ba da ko dabba ba ta irin aikin da irin wannan aiki da suke yi amma kaga sai ga abubuwa ne na lalaci saboda alalata duniya mutane su sa'a ma Allah banna ta yawa kuma Allah ya rika mutane azaba cututtuka iri-iri kala-kala wanda iyaye can baya bu sani ba to dole Allah zai fito da su dalilin wannan sabo da ake ba karamin aiki bane Allah ya kare mu Allah ya kiyaye zaka mutane su aikata wani dan tsahi wandan kaza wandan kaza wandan neman kudi wanda kawa lalaci haka kawai ga abin da Allah ya tsara to zina ma yaya ne balle kuma a ce kare luwadi ya zambillah Allah ya kare mu Allah ya kiyaye fattaqullaha wala tukhzini fi dayfi yace ku tsoron Allah kada ku mana sa ni kumci ko kuma ku walakanta ne ga wannan baki nawa sai suka ce wa innaka lata'lamu ma nurid ka sa abin da muke so laysa lana ghardun illa fi dhukuri wa anta ta'lamu zalika ya zambillah kirikiri kenan hujjar dama da mala'iku suke nema kirikiri suka ce mu babu ruwanmu da mata mu maza muke so to shikenan sai Allah ya halaka su Allah ya kare mu Allah ya kiyaye wannan mummunan aiki ne wanda Allah subhanahu wataala ya zarge su akan wannan Allah ya samu dace ne ya kamata mu dakata sallah sati mai zuwa sai mu ci gaba da fata abin da ke da daidai ne Allah ya ba mu ladan gaba daya tara mu cikin ladan wanda ke na kusurin Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah